إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durin a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba bakwai ga wata na zalkada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar ga watan biyar dubu biyu da ishirin da hudu yau sha Allah za mu ci gaba da katin littafin da ya da sadi yau za mu yi darasi na goma sha biyar insha Allah muna cikin babul muraƙaba na cewa mutum ya san da inda yake allah na ganin shi ya san abin da yake yi wannan mun kawo ƙarshen hadisi dogon na urbin khattab na ziyara ta jibril alaihissalam ga nan sallallahu alaihi wasallam wadda dai bayani ya gabata dogon hadisi yau insha Allah za mu tashi عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وما حديث حسن abinda yake wannan hadisi wanda an samu ta wannan labarin daga sahabai guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Abu Dharr da Mu'adh bin Jabal daga wurin sa wannan hadisi ya tabbata hadisi guda sahabai guda biyu ko duka labarin da suke badawa shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata wasiya ta cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake da aminacin babin muraƙaba duk inda kake ka ji tsoron Allah inna Allah kana alaikum raqiba duk abin da kuke Allah na gani wannan cewa mana bin dokar Allah da barin abin aka tsoron Allah ya dokan duk abin da Allah ya ce a yi na yi za ka yi a ko'ina ne haka duk abin da Allah ya ce a bari a ko'ina ne za ka bari ko da ba a ganin ka ko a cikin wata jama'a ce na kuwa zai zama to a cikin wata jama'a irin shi kala daban in kuma wata jama'a ya sauya kala ko a wani wuri ka zaki a wani wuri ka zaka ke ana nema ka san duk inda kake Allah na tare da shi ne jin tsoron Allah a duk inda kake haifa mafi wa asibir sayyi'atul hasana tamuha ka bi in kai aiki mara kyau to ka yi mara mai kyau sai ya goge wancan mara kyau ina na sanata zuwa sai ya tsalla jago ina sanata zuwa sai ya aiki na gari na mai kyau iya ture aiki mara kyau duk da an san da kafara ta kurakurai wannan amma akwai magana masu kabira kabira a gaskiya tana bukatar tuba kan mutum da yawa kuma su rubuta da wani ruwayoyi sai su ce tun da suna aikin alkhairi bisu ruwa suna kan kabira ne sai su ci gaba da abin da suke wai suna aiki alkhairi da aka gama wannan aiki zai shaye wanta mara kyau alhali musulun iya cewa as-salawatul khams wa jumu'atu da juma'a ramadan da ramadan kafaratu lima bayna atamashkul kaba'ir annabi da ya kama magana abin da yake kafara kurakurai sallah zuwa sallah da irin gafarar aka samu ta kurakurai da wani zuwa sallah daga juma'a zuwa juma'a suna kafara daga ramadan zuwa ramadan suna kafara kurakurai sai ta yi mashkinabal kaba'ir matuƙa kafar kabira sai ta kabira kun sai tuba zina ce aikinka shan giya ne dan mudi ne in dai kana wata kabira ta kace ai na zakafari ko na yi alkhairi wannan aikin alkhairi nawa zai shaye wancan a ba wurin bane ba mutum bai rabuwa da kurakuri a kowane hali kuma kurakure ba su da kaɗan taruwa suke sai zama ba mana yin halakar da kai da mana cewa asali duka kaga wuta a yi da ta kaga wata gobara da karamar wuta ce tashi zama ba ke da kakare da zini kuma cewa zini kullum kai mai imani kakka ji ba tsananta shi ka ji ba wanda kai saba wani shi ne magana to cewa da kenan ka yi tsoron allah ji inda kake ka biyo bayan mummuna da kyakkyawa ta shaye wancan mummuna wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan kuma kawa mutane mu'amala da kyakkyawan mu'amala ita wannan wasiya ce da ku abu guda biyu suna da alaka da kai da Allah da mahaliccinka ɗaya iya da alaka da mutane annan sallallahu alaihi wasallam kamar da kace ku tutu jawabul kalim annabi an bani jawabul kalim annabi zai magana alfun tuwa amma tana da fa'ida amfani ma'anoni masu faɗin gaske don wajen ka nima wannan abu wannan wasiya kadai inda har aka samu musulmi zai taɓa kata mai rage cewa bin jin tsoron allah a duk inda kake kenan ba a samun ka a inda allah ya hana ka je kuma ba a rasa ka inda allah ya ce ka je kaga wannan kenan dukkan ayyuka da alkhairi da Allah ke bukata kai kai kuma da bane ka bane wannan kadai jumla ce mai kadin gaske na cewa me yake cewa tsoron Allah da inda kake sai biyo bayan kurakurai da aikin alkhairi kaga wannan wake ne kan da mutum mai aikin alkhairi mai yawan ibada da aikin alkhairi abinda Allah ke so kake kuma tsakaninka da Allah ka gyara kuma tsakaninka da bayi ka wa mutane kyakkyawan mu'amala nasarar iya cewa aka mana mummunin imanin a hasinu a halaka annabi ya ce aka mana mummunin imanin a masu imani ma wanda ya cikar imani ya ce hasanu kula da matai wanda ya kyawun halitta wanda ya kyawun halitta wanda ya kyawun kai wanda ya kyawun hali hali na gari annabi ce a ta wata wutarwa yake cewa karawa akarabin nasa da yawan kiyama wanda suka yi kusa da ne gobe kiyama a sanar mukuruka wanda suka yi kowa hali da kware idan kware hali na gari shi abin da mazana ka tabin da yawan sa mutane gina aljanna shi ne hali na gari kina ruwa nasiha ce yar guntuwa amma ta kumshi rayuwa gaba daya jin tsoron latin da kake ka yi wa mutane mana ka biyo bayan banda da alkhairi ka wa mutane mu'amala da kyakkyawan mu'amala شنو يعمل يجون رواية كده الثالث لو كنت دائما تحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك رفعت الأقلام وحفت الصحف وفي رواية غير الترمذي حفاظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسر abinda yake wannan hadisi shi kuma ibn abbas ke ba da labarin wata rana yana bayan nasu salama kina annabi yana ɗauko mutum kan kuturi kan bayan abin dabba sai ya ce min ya gula kusan ibn abbas har manzan labar duniya biyu ta musu kara shaya biyar zuwa sha shida yaro da annabi labar duniya bai baɗe an ya kusa balaga sannan hasir nasu islam ya kai kusan balaka sha biyar zuwa sha shida biyu ce ba a da bai wani duniya abu da ake sai yana yaro har ƙarshen rabar wasu da salama da annabi yaro sai na ɗan sha shida aka ce iyaka ƙwalolo abin da ke shi sannan yake ce annabi ya ce min ya gulam yaro ya kai yaro inni wa'allimaka kalimat yace zan sanar da kai wasu kalmomi wannan kalmomi da zan sanar da kai su su ne ga su ce ifazila ya fasa ka kiyaye allah allah ya kiyaye ka an san dai ma'anar magana kuma na daga cewa ya fasar da surku sai ta adama ma'ana kiyaye allah kiyaye abin da allah ce a kiyaye da abin da ka san allah na so na aiki ne ka yi abinda ka san baya so laifi da ka guje mishi in dai kayi haka ya fasa kai ma Allah zai kiyaye ka na ce kiyaye ba keɓance ba ɓangaren imani ɓangaren dukiya ɓangaren kanka kiyaye kun a jumulki Allah zai ba zai kiyaye Allah zai ba ka kariya ta musamman kuma ta kowane ɓangare ya ce ifadillah ta shi tujaka ko ka kiyaye Allah za ka samu Allah an ce ma'ana tu shaka mu suka kamana duk inda kai ko na bangaren ka inda ka kiyaye Allah ka kiyaye lokacin Allah ka kiyaye abin Allah ka so ta ko na bangaren Allah da ba kiyaye wa duk inda ka fuskanta za ka fuskanta cikin kiyaye wa Allah inda ka kiyaye Allah ma'ana kiyaye abin da Allah ya so kiyaye za ka samu Allah duk inda ka fuskanta kana cikin kiyaye wa Allah ma'ana ke kuma idza sa'alta fas'alillah an har za ka yi roƙo ka roƙi Allah na ce ya ɗaukar roƙo akwai roƙo wanda an san dai yama shari'a duka roƙo mu zamu mu abin zargi ne sai inda yake akan halin zarura wani ba ana ba ka tambaye mutum abin da zai iya yi domin san akwai masu roƙon wani Allah irin aljanu an wa gari a yanzu ma wasu malamai ne ma mutum ya zama ya cikin hali ya cikin kake rayu wani cikin malamai da suke bi za ka samu biyan bukata za ka samu kariya irin wannan kamar kaza cewa kamar kaza suna yi ba su yi bane ba nan shine babban mas'ala duk abin da Allah ba mu yi sai Allah tun ala kullu ba ru kowa sai amma wani abu daban wani agaji ne zai maka ka magana daban wanda a halin garuwa ba mai da abu ba sana'a ko abu ba da hibe na garuwa amma na magana roƙo na Allah ko ka arzuta ni Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza dan Allah ka wadatar ni Allah ka kiyaye mun kaza irin wannan roƙon ba roƙon kowa sai Allah sai ba neman kariya a wajen kowa sai Allah yace wala sta'anta fasta'in billah in zaka nemi agaji ka nemi agajin Allah wannan shine lokacin sa mas'ala a Najeriya kan mas'alar na bayyana taimakon kowa ya Allah to su kare maganin ai kariya ka nemi agaji wajen gwamnati ka nemi kariya ka nemi a kama maka wajen yan sanda ka nemi wani ka nemi wani magana akwai rashin sanin addini ana magana neman agaji da aka daga magana ya je wajen wani hanya ta wani wasu ta wajen wani agaji da wani gwamna ko wani mai kuɗi ko wani kaza wani ba shakki ne ba abinda ake maganar neman duk abin da bawa bai sai Allah shi na kana ka nemi agaji wajen kowa sai Allah amma kama mun tashi na da shi sanin zamana kuna da an kama shi ko an talaba shi ya ce ya ce kai da kai da maganin kowa sawan iya da bukatar dan yunkura ya tashi ya kama shi to wannan ce ba ya ce ba ba ulama wa yankwa yalla wannan ba shi bane ba abinda wani zai yi maka ba laifi bane maka ne ma maka ina cikin rami na wata wuta wa kamar hudu ne wani abu ta yawa na ana agaji kana yi taimakon taimako na damar mutum da ke gana yi mutum wannan ba zai yi mutum ba taimakon da ke abin da wani bai sai Allah ka shiga halin mushkila rashin lafiya talauci suna da mai da mai ka wuraren matsala to ba a neman agaji wajen kowa sai Allah ita an waye magani musulmi suna neman irin wannan ababen a wajen kaburra wajen aljanu neman agaji kan shi matsala ya sai da waye misali ta misali a yau a masar kabar imamu shafi ya ba da ana gudowar mutum zai shi musulmi ne don yau zara ta miyagun mutane malamai wai zai je a koma su gadin wurin zai yi a rubuta mai takarda ya imam agajinka ina da matsala a cikin gidana ina da matsala ta kasuwa ina matsala wai zai rubuta a wa'a aika mai da wa'a wa shafi aika mai da ke suka bari shi ya zo mai agaji a gidan shi Allah haka ce kan ma fata kuma musulmi ne ma babu imani kuma yi suke wuri kamar zama kamar kasuwa kamar to zaka lillo da wani da za a yi wa cikawa wa ya yi da kabarin shafi ɗan nan mara sai ka ta su ɗauki wallahi haka suke to ka irin wannan kenan musulmi kai mamaki kai na Allah kiyaye ka to ba a neman agaji taimakon kowa an ba na Allah ba kenan an ga mun ka san abin da ake bi da abin da mutum bai iya Allah to ba a neman irin wannan taimako a wajen wanda kowa sai Allah ya ce wa'adam kuma ka yi sani yaro ya ce annal ummata lawishta ma'at ala'an yan fa'uka bishai da duniya gaba ɗaya mutane duka za a tattaru suna sanka suna sanka da ci gaba sa sama ka su amfani da abu sa su amfani da kai da wani abin amfani ka amfani kuma mene suke so su maka to ka san da cewa lamayin fa'uka wannan duk taron su duniya gaba daya ba sa yi amfanin ka da komi illa bi shayin kada ka taba Allahu la in duka abin yawo kana a sababi ne Allah ya kaddara za ka samu ta hanyar su jigon abin daga Allah ke sun yi nasu ana iya ana iya kama amma agaji ko amma ka amince su aka sa kanka duk duniya ba dan wanka wani aka ba duk duniya ba ta iya ma komi amma Allah abin da ba su maka ba sai ta illa bishayin ka ta kataba Allah la kenan an maka abin ya zo sama wane ka to dama abin Allah ya kaddara za ka samu abu su hanya ce dalili ne amma Allah ya sa maka ka sa haka imanin ka Allah ne sababi shi ya sa aka yi shi wani kurni ne ya ce wannan kenan bangaren kenan amfani ba mai amfana ka da komi sai abin an kaga wannan sami ka duk duniya ta gamu sai abin da Allah ya so abin zai zama ya kaddara sami ka haka wa nishtama'u haka idan al'umma za su taru ala an yaduruka bi shay akan su cutar da kai akan wani abu lan yaduru ba sa iya cutar da kai illa bi shay'in kada ka tabahu Allahu alayka da mun gada wani abu daga same ka to dan abun Allah ya kaddara a kaddara ta Allah ta abun zai same ka amma ta hanyar su ne jigo abun da kai na zo daga Allah subhanahu wataala yace rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf tana alqalamin na kudura alibi an rubuta manzala ce an rubuta maqadir khalq kahin halittar sama da suka dubu hamsin tana kenan aka ya doke shi kuma suka rusu mushi kenan abin da yake rubutan wannan shi ne kariya su ɗan wannan ɗan wani ba mutum nutsuwa da rashin damuwa da rashin tsoro na kowane da rashin kamuna nema a wajen wani ɗan wayo gani ba al'umma mutane a ta musulmi ganin yanzu kwakwallowar musulmi ta aka wanke ta da shirin labarin kullum labarin turawa ne bbc jamus amurka kullum labarin su ne kullum ta kuma kamar su duk abin da ake a can haka ake hudu kake wani a wuni ya ji labarin awon uku awon hudu bai ji mu'azin awa daya sai ya dagi zai nawa da shawa nawa daya ya ji zuce shi amma ji labarin awa hudu haka wanda bai rata mai rata akwai wata wata wata wata wata abu da ake yi sai a baka shi har abu ne suke amma ka zo baka kama kara sai ka maida ba ka shura da bisin ko jamus akwai application da ake sawa application da isa kenan ko labarin wata kaula ya ya karawo ya san turare shi bai wuce shi shi wani abin shi da hankali hankali sai kun tunanin irin irin nasu a wanda gano haka yanzu kullum kullum mutane su wallahi yanzu ake kurin arziki yanzu wani misali ba ko ai arziki kun zai arziki kamar hannun kun zai kun arziki mun kare kun arziki zai an wanda ba arziki haka kuma mutane haka ne mutane sun ɗauki abin da Allah wani ne zai ka arziki babu Allah a cikin kwan kurin wannan shugaban kake dibawa shi zai kafin arziki kun kunyi da kuntu in ba shi ba wanda bai son gobe da kafin arziki kaza kaza ne to ka diba wannan ta ake koda koda sana san duk duniya da kanka ba daya amurka da iko rasha da iko kowace kun duniya allah ya kuta arziki ba da duk duniya da iko ba daya haka duk duniya su so ku da rasha da amurka da duk ɗan gwamba ku ne wala ba kawai suke yada su wala ba kawai suke yada su duk da gwamba ku kusa haka kanka kullum dai kawo wahala kullum zuciyarka ta wahala kullum tsakanin tsamanin wadda baka haka mutu ba samu ba ha abu haka mutu ana tsamanin wai gobe gobe gobe haka mutu haka ake ba mutu ya kama Allah kullum wala ya kama Allah ta wahala zuciyarka ta wahala shi ne hasan al-basri rahimahullah an mai tambaya ya imam ta bi kasar wani kyakkyawar rayuwa ta nutsuwa ta su a duniya ya ce da abu guda hudu suka ban nutsuwa cikin rayuwa ta na harko yake cewa alimta an na riziki la ya kuzu gogari fata ma an na kalbi abu da yake samun zuwa a rayuwar shi ya ce abu na harko ya ce na sani arziki na wani bai iya mashi ne shi sa ta samun nutsuwa bin damuwa da kuma duta ya ban damuwa ta inda yanzu gina ne annabi ce inda kana gudun arziki zai gudun mutuwa ya zai haka manzo Allah ce yace arziki na na imani arziki na wani bidi a cikin arzikin da Allah ya bani ce shi ta samu mutuwa ba ruwa da tashin hankali yace wa alamtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtagaltu bihi wahdi ya ce na san da cewa aiki na da aka ɗora mini da yake kaina wani bai mun shi shi sa na kula da aikin da yake gabana na kula da aikin da yake gabana ta kaina nake ya ce abu na uku wa alimtu anna la mutadin alayya fastayatu an yarani ala masiya ya ce na san da Allah duk inda nake Allah na gani na da ina kuliya Allah ya dinga kansa abin shi duk inda nake ina magana ba kuma ba ko duk inda nake ce ina tsoron ina kuriyar Allah ya gani akan sa ba shi an da mutane suna kuriya akan su a wani kwana a wani wuri da bai dace ba ko remote ne ko wajen mata ne kuriya suke kuriya suke a gansu tabbas shi ta kai mana rashin muraƙaba rashin tsoron Allah ya sanin Allah ya gani kashi yasa bai damuwa da Allah ya damuwa da mutanen kasa kanshi cikin duhun dare ya sauya hanya ya shiga wata mota ya ce mota ma da ta kawa ta da kunyar da gidajen shi ma bai kunyar Allah su magana ke bai kunyar Allah to shi zai ce ina na san da cewa duk inda nake Allah mutadin ala Allah yana gani na shi sa fastahayatu an yarani ala ma'siya sai nake kunyar Allah ganin kan sa yace wa alimtu anna al-mawt yantazuruni kuma na san da mutuwa tana jira na yau ko gobe fa'adattu zada liliqai rabbi nake kulawa da shirya guzurin gamuwa da ubangiji na duk lokacin da mutum bai dogara ga Allah da matsala ta zuciya bai hutawa ka ya wahala ta jaka wahala ce kuma har tashin hankalin ka bai baka abu tashin hankalin ka bai baka abu Allah shi da kullum bawa kai naka ka sa komai a hannun Allah ki gwara to wannan magana ki sai yace a wata ruwaya wadda ba Tirmidhi ba Tirmidhi ta zama tabbatar ruwaya ta Tirmidhi gaskiya wannan akwai magana kan ta wajen su malamai abinda yake wannan lafazin na gaba duk dai kusan ma'ana zai baka cewa ifadallah tajidu tuji amma amamak ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gaban ka kin dai ka wanda tuji haka ne za ka samu Allah a gaban ka bandin da kai za ka samu kiyayewar Allah dan ka kiyaye dokoki ka kiyaye abin da ke so ta'arraf ila Allah fi raha ka kiyaye Allah mana ka san Allah cikin yalwa lokacin da kake cikin yalwa wadata ka san Allah ba ya taba ci ba magana kenan ba ya taba ci ba kana cikin wadata hali na mole ka san malaka ya abin da Allah ke so shi kuma ya da maka fi shidda shi kuma in tsanani ya zo kai ma Allah ya sanka mana zai maka abin da ya ce zai ya gaza maka mana kai wa alam ka san da cewa annama khata lam kun musiba ka san duk abin da kaga bai zo ba ya kuce maka ya ya fauce maka to da ma abin bai ka same shi eh duk abin da kaga ya zo na bala'i to da ma duk wannan ka ya zo ba da ka iya abin ya wani eh na fara na fara na fara gum to da ma haka ne ko ka Allah kada an ce mutum yana iya turkar bala'i ta bace kokarin shi iya goce iya goce an yazo bum to kuma haka Allah kaddara mashi Allah ma inna da wa Allah kaddara haka kuma ka nemo warwara wajen Allah ko yace wa ma asabak lam yakun ukhtika haka abin da kaga yazo kenan musiba kenan bai zai kuskure maka dama dole yazo wa alam ka san da cewa anna nasara ma asabar cin nasara iya tare da hakuri kenan matsa ɗan da an hakuri to a ci nasara suru wa safiru rabi'u yi haƙuri jimuri inda ka haƙuri ya ce kuma wa annal faraja ma'al karam yayewa tana biyo bayan damuwa din na shi kumci akwai maka Allah zai yayi akwai yayi alƙawarin Allah yayi kumci bayan ya shige shi wa anna ma'al usul yusra am tare da kumci din da bai kumci bas akwai yalwa akwai sauki bayan shi wannan shi ne sai arabi na da akan babu wannan wannan ba kuma ci hadisi da shi aka kwanta an Anas radiyallahu anhu qal yace innakum la ta'lamuna la ta'maluna amalan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mulkat rawahu al-bukhari ya ce ana suke cewa iya magana da yan baya kinan tafiya ce ga yana magana ya ce innakum la ta'amaluna amalan ya ga ake kuka yi wani ayyuka wannan ayyuka da kuke yi hi adaku fi a'yunukum min ash'ar ba ta kai ba girman gashi kuna kamar aiki a wajen karamin aiki ne ba ba na bace karamin laifi ne amma ce kunna na kuduwa mu wale sahabbai ke wannan lahin da ku kuke ɗauka a yanzu ba lahi bai kai komai ba mu annabi yana raye muna ɗaukan shi min al-mutakai cikin zubi ne halakarwa cikin sarfa kayan abdullahi bin sauri ke cewa inna na mu'min yara zunubanmu ka annahu ta ga jabalin ta kafa na kare ranar wani gida وين الفاجر إلى ذنوبه كالذباب مر على عينيه معنى الرواية ابن فلك تفسير البخاري ده معنى ما دين يجي ابن فلك يتشوى مؤمني yana da laifi a wajen shi kamar iya kasan dutse wani kasan dutse zai gwangoro mishi da ka tada mai hankali iya kasan dutse kasan dutse sai haɗo maka haka mummuni ke damuwa da laifi iya tsoron da saba ma Allah amma ce shi fajiri ba yadda kake da ƙuda zai gita haka ka ba kawo gita gaban haka yake kallon zai ko aka idan ƙuda zai gita idan ka ka sai wuce ma haka faji yake dokar da ne wannan menene ma'ana sahabbai suna tsoron ƙwarin tsoron saba ma in wajen saban ne suna tsoro wajen barin umarni suna tsoro in ma yau duk zaka misali ana ba ka yace a ce wannan makaruni ne wannan haram ne ko wannan wajibi ne mustahabi ne ko farilla dole wannan arzikin sahabbai ba shi kuna sahabi abin da ya ce haramun ne kun ba yi kuna haramun ne kun haramun ne wata kana magana wani magana ta karata tarzi karata wane ne su sahabi a annabi yana kun ba yi ya ce haramun ne kun haramun ne ya ce a yi umarni ku kaza kun zai su kaza su yi ba ce ta wani umarni da annabi allah jubi ne ko alif istibabu ne tuwan namu ne yan ba alif istibabu ne an so ne a yi ko ko ba dole ba ne ba kurin da abin da ake zakon zai baki ya kusa to da ya musu kuma ya musu bayanin cewa duk abin da muku kuma ne ne gurin ku yi matuƙa za ku iya ba da wani maka ba amma na hali gurin ku nisan ta za a matuƙa da amana fatu min musu ta wata na cikin ce a shi ta nemi wani ma'ana a shi an umarni ne kurin ka kama kiya Allah da kama kama ka ba amma hali gurin kuma daga baya su za ba ya kai gurin hani hani ne umarni umarni ne gurin musamman wani kariman babban gaskiya gaskiya amma kan da ya ce malam ce da haramu ne to malam wannan abun wata makaruhi ne ko haram ne ga mun tambaye su soke taka abu ko daga wata rayuwa ya gace maka makaruhi to wannan abun da kamar mustahabi ne ko wajibi ne to iya sai ya da bai bari da abu ya da bai da ya to su sabai kurin umanni umanni ne hanya ne duk da mai an wani fa'ida wani abu fa'ida raba su sai ka yi iya zai wani abun ka bari to sanin kuma farilla ne ganin to wani abun misali ba sallah an ce misali gabar fatiya to ai ana ka gano a fatiya tana daga cikin abin da annabi ya ce babu sallah da wanda ba shi da fatiya anan su wannan suka samu ka sai irin abin da aka san in babu shi babu abin wannan to shi ake annabi ware suke da dadi a bare maka to kaza in ka bari babu sallah amma kaza dan ka bari an samu wani ya bari kaza annabi ce ko ba ko annabi ya bari wani lokaci shi ne fa'i ana ce fa'i da gano mustahabi da wajibi ma ba dan bakon kaza ne ba dan ka bari kai ba ba kai ba to wannan shine dai abin da ke wannan ruwaya ta Anas ibn Malik innakum la ta'maluna a'malan yace ku kuna kan yi wani aiki cikin ayyuka hi adab ayyukum min sha'ar mana adab mana tasiri mana bai kai ba girman ya siri ne kan gari kin kalami ne abin aidan karimi ne ko a wajen amma kuna na udduha al'adu sun salama min mubukat amma mun muna dokan wannan muna lissafi wannan abin da ku kore na annabi yana raye da Musa ba muna dokan shi ya ce illahi mai hallaka ba shi ne ma'ana mulukat mai hallakar ba mulukat sai an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allah ta'ala yugha ko yaga yaga wa ghayratu allah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama allah alaihi muttafaqun alaihi abu hurairah wanda bani cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala ya ba Allah yana kishi amma ce me ya gairata Allah kishi da Allah an yi a cikin maharama da kai je abin da Allah haramta inda zai iya maka kake da kishi ba fata wani abu naka to haka Allah bai su a taɓa abin da ya haramta an gama abin da ka sani da kishin matarka baka so a taɓa ta baka so kaza kaza da an sanin kishin mata kuma su imanin sun kishin addini masu iman kan kawo suna kishin almanan kishin addini ba su samun taɓa addinin ka shi ne kishin addini a yarda yan kishin addini mana ba su abin da zai shafi addinin su ba sa wasa ba sa sakaki da abin da shafi addinin su sai da suna kishi kan addinin su to shi Allah yana kishi amma kishin Allah ya ga mutum ya taka dokar shi wani kwarai Allah bai so ya wuce da kan sai an abi hurairah radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا نعم هو حديث زامجي نا وسأل أمة كاهن بني إسرائيل manzana sallallahu alaihi wasallam ya kafa da wani labari a cikin al'ummar su gabata kan darasi mu kuma a wajen ce labarun su ya rabu gida-gida akwai labarun da zuwa cikin ƙura'in za mu da zai zama da haka da suna ta kawo annabi biyar damar da abin da ya zo na labarin su ƙura'in ya tabbatar da shi daidai a ƙura'in kwasu zama tabbatar da shi amma labarin da ya zo nasu babu kaskantawa da taɓa wata aya ko na hadisi ba mun ji labaru mun ji za mu shawara mun ji ma ba mu kan hujjar shi to wannan iya cikin labarin da ya tabbata a nan ya ba labarin kuma a cikin suna bin yau kan wani darasi ne ya ce inna salasata min bani isra'il mutane uku cikin bani isra'il kamata bani isra'il kenan ɗiyan yaƙo suna ne na biyu na yaƙo shi ne isra'il shi ne isra'il yaƙo a isra'il mana ɗiyan yaƙo ya ce waɗannan mutane uku cikin ɗiyan banu isra'il akwai abars akwai akara akwai a ɗaya abars ana mai albaras cutar daji ta kutarta ta kuturu ne ko cutar daji akara mata ba san kora mai kora ce kora ta zama kan sanku don kora take cuta ta kuma mutum tu da gashi kun kora da iya da kora kora gare shi cuta ta ke gashi ta gashi makan kai hori gashi bai wuta ba kora ke da ita take da kuma take da aibu kora daya kuma a'ama daya kuma kawo wannan mutane guda uku cikin bani isra'il arada Allah an yabtaliyahu sai Allah ya so ya musu wata jarrabawa yadda ke jarrabayin shi Allah ya musu wata jarrabawa wannan abin da Allah ya fa ba'atha ilayhim malakan sai Allah ya turo musu mala'ika amma a siffar mutum an bayani ya gabata kan hadisin jibril malaku suka suka rikida su sake halitta su koma mutane haka wannan jibril ya zawa suka yaka zo ya kame ziyara ma ba wahayi ba an ce ta akwai cikin sahabbai duk yadda kalbi da ke mutum da kyakkyawa a ce jibril ya kan so annab da kamar diya su da yawa har zai jar su da na zo kuna kare da da diya to ba diya ba da jibril ne takan kame da na kuma suka hira kun sai kan labarin da ya ce annabi ba labari da aka labari aka ta hadisi kursi yakan zo kame kun suka hira kan abu daban ba wani bane qur'ani sai ka ba da masu labarai kaza kaza kaza haka ga wata ranar ba ya zo ba za ta ranar salama annabi suna zaune da ranar salama sai zuwan kara sauki kamar kudu kowa zubai ya tsaye sama sai ya ce masu Allah ya ce wannan haza babin wannan wata kowa ce fitar da aka buɗe a sama wannan kowa in bayo ba ta buɗe ba ko sama ce amma in bayo ba ta buɗe ba wata kowa ta aka buɗe a sama wannan kowa ba ta buɗe ta ban bayo ba ita masu Allah kuma an jima sai ga mala'ika zo tsakaninsu ita kuma ga wani mala'ika shi kuma mala'ika shi kuma mala'ikan bai taɓa zauwa duniya ba yau ba sun jibril da suka tare da matsala amma na kama hira kai mai ziyara ne kuma aka aka yi wani ake daban na musamman aka yi wani ake daban shi jibril ya kai ziyara ne wanda ake yanzu ya ce wani mala'ika bai taɓa zauwa ba yau a nan ne ya ba annabi mala'ika ne da wani annabi sallama ya am sallama mala'ika annabi ya am sallama ya am sallama ya ce sakon da ya zo da shi wani abu ne aka baka ba a ba kowa ba cikin al'umma bayan Allah ba kai ba za ka bashi labarin karshen bakar amanar rasul da fatar da kitab da fatar da kitab da amanar rasul tana abin da aka baka ba ba kowa ba kai sai ba da albishir kira da kashe malaka yakan zo haka nan kurin da kamar shi da mutum tattauna to nan kina Allah zai ma wa'annan mutane guda uku jarrabawa sai ya kuma musu da mala'ika siffa ta mutum tunan malakan da ya sabko a kan mutum uku kinan jaraba ta mutum uku za a jaraba mutum uku ne za a jaraba kakkumanci mutum uku ne da da mai albarka mace ta kusurta da mai kora da makawo za a jaraba fa'akal abaras sai isko wanda yake mai albaras faƙal sai shi mala'ika ya ce mai albaras ai shay'in ahabbu ilayk bawan Allah a duniya mai kai su ka a duniya mai ata ka zaba duk a duniya yace launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qadra nas famasahu fadhaba anhu qadar wa uti launan hasan yace da yace mai kai so yace ina son launin hasan ai shi habu ilaka kamar shi mai kai su a duniya ya ce na yi san a bani kama mai kyau kuma wajirdun hasan da hata da hiyya mai kyau kuma ya zahaba an ni ladi karkatarin nasu kuma wannan abin da mutane su kyamata kan shi na kora ina fata ya tafi kenan wani abin da zan su kyamata shi mai kora ba ba kudurta a haka kudurta ba eh wannan da baras kenan wannan abu mutane ne kyamata kan shi kenan ya gushi kenan wata shi san fata bi lahiya wannan abun da ake kyamata da shi na kuturta mutane ne ya gushi da ya sa ya sa kyawun magana mutane kuma magana ba kora ba albaras kenan ta kutar an ta kutar daji ko kuturta kenan a bashi fata mai kyau ya samu lahiya abin da ake kyamata shi gushi shi kenan malaka fa masahu iya shawashi fa zahaba an qadamu kai tsaye wannan kusa da koyi ta shaɗi gaba ɗaya ya koma kamar da isa ke wa masu albaras ka koma sabon point wa wuce zaune hasan bayan an ɗauke mai cutar da ta kusurta kuma aka ba shi kama mai kyau kinan fata lahiyya yanzu dai an mai abin da yake so ko shi tambaya shi aka tambaya to yanzu an kare an ba shi kama an ba shi lahiya kuma na ka yi mai tambaya fa ayyul mali ahabbu ilayka to yanzu a dukiya nau'in dukiya wata dukiya kai so قال الإبل فتروى البقر من شقة المرأة فأوتي ناقة ناقة من شراء فقال بارك الله لك فيها إيزو يباشي تابوا ميتكي تابوا قصة أيوة شراء تابوا لتكي قصة أيوة كينا أنت تكي تكون في أيوة كما يتيمي بارك الله لك فيها Allah ma albarka cikin wannan dabba haka nan wannan wannan taguwa shike ne wuce yanzu shi yanzu nan kuturu ko mu cutar dayi amina shi an bashi lahiya ya warke da kuturta ko mu cutar dayin kuma ya samu kyakkyawar fata kuma an bashi an bashi abin da yake so na dukiya nau'in dukiya raƙuma mai ciki ciki ma kusan aihuwa tana neman ta aihuwa shikenan wannan mala'ika ya wuce fatal aqra mala'ika ya wuce wajen mai cutar kora da gashi lalace faqal duka ne da yace wani bawan Allah ayu shay na hamdu da bawan Allah mai kristo rayuwarka mai kristo rayuwarka yace sha'arun hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi kathira lin nas yace abin nake so gashi mai kyau kuma wannan abin da mutane ya kyama ta kan shi na kora ya gushe famasahu fadhaba anhu wa wuti sha'ran hasan malaika ya shahe shi kai tsaye wannan abin na kora ya gushe kuma aka ba shi gashi mai kyau dam shi ne shi wannan kora da shi shi ma ƙara ta malaka ce mishi fa'ayyu da mali a habbu ile bawan Allah a dukiya wacce dukiya ta so ƙar albaka ta shi ya san su shanu shanu fa'otu ya bakaratan hamila aka ba shi saniya ci ma mai ciki ƙar balaka ce barakallahu laka fiha Allah ma albarka cikin wannan sani shike ne wuce fatan a'ma malaika ya wuce ya wazo makawo mana makawo ka samu faqala malaika ce makawo bawon Allah ayu shi da hamdu ne alrayuwar da kake so adam adam ba za ka yi ba yace an yarudda Allah an yarudda Allah ilayya basari fa'ubisimun nasu ya ce allah ya mai domin gani na ganin mutane kuri shi kiki ba masu farar da ruwa ilai basara ya sha iya shafo shi kai tsaye allah sai mai domin amal makawo ido bau shi kai yanzu ya samu abin da yake so na warko kuma ya ce mishi fa'ayyu da mali a habbu ilai a dukiya wata dukiya kai su قال الغنم yace kananan dabbobi haka ce ganin ya dokan akuya tinkiya da kuda ku duka da dokar an dabbobi kananan kananan kananan aka ce taku kananan su kananan su kananan dabbobi kuma yace shi ma ba ote shafin walid shafin walid aka ba shi karamar dabba mai ciki tana kuma haihuwa ta ma sai walid ma take tana cikin walid فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم yanzu kowa da mai kuturta kuma albaras da mai kora da makahu da Allah ne ya jarraba ya turo mala'ika aka ma kowa tambaya abin da ya so shi mai kusurta ya ce abin da fata kyakkyawa ke so abin da kyamashe gushi a bashi kyakkyawar fata aka bashi aka bai tambaya wata dukiya su ce raƙuma aka bashi raƙuma mai ciki aka huce wajen wanda yake mai kora bawan Allah mai kai su a rayuwar kai ya yi tsarga shi lafiyayye kuna kyamar shi bushe mai kai su a dukiya ya ce saniya aka bashi saniya mai ciki ya aka mai addu'a shi ma duka masa addu'a ta Allah albarka cikin ta malam makawo mai yaso ido aka bashi ido dukiya da kai so yace karan dabbobi aka bashi dabba da sai aiwa karamar dabba shi ma kamar albar addu'a Allah sa albarka cikin ta to zo wannan hukun da Allah Allah ya da mana kan wance Allah zai jarrabe su yanzu an kare an ba kowa lokaci ya ci yanzu an kare yanzu a koma kuma jar zaman wannan dabbobin shine ce maka da aka yi hakan fa anta jahada fa anta jahada wa hada wa'annan mai raƙuma da saniya suka ayu suka ayawa shi ma misalin dabbobi ko da sun ayawa ko da ayawa wannan iya da kwari guda ba komai sai raƙumi shi waye mai raƙumi mana kuturu kuturu ko na faras kwari guda kurin raƙuma ne shi kuma ɗaya kwari guda ne kurin mikora kurin shanu ne shi kuma na makawo kanan dabbobi ne ba da kowa da mukiya he ba ka yanzu masu kuɗi yanzu cina mai jaraba ba sai wannan mala'ika ya dawo sun ma'inahu akal abas sai fara zuwa wajen mutuka kuturta fi suratihi wa hayatihi cikin sura kenan da siffa ta kuturu tun albaras yadda shi ma gashin da mana kuturu ne wajen mai lafiya yana magaji faƙar ya ce ma tsohon kuturu tsohon albarar sanda sanda ya yi ɗaya mai ya ce ya ce mashi rajulun miski tajin ƙata a biya na shi ba fi safari fala bala ga liliyon illa billah su mutu ci bawon allah miskini ne ni ya hanya ta yi guziri ya yanke mini a bulaguruna babu damar in isa gida a yau sai da taimakon Allah kuma taimakon ka sai ka aka zafi ba ni ba zuwa gida a sa'aluka billazi a tsakar launin hasan wal jildar hasan wal mal ba'iran a taban da gobe fi safar ina roƙonka ka bani yake cewa ina roƙonka don girman wanda ya baka kyakkyawan kama kyakkyawar wata launin kyakkyawa ya baka fata da kyau ya baka dukiya don girman wannan ubangijin ya baka wannan ya baka ya baka launin mai kyau ya baka fata mai kyau ya baka dukiya don girman wannan ubangijin da maka ina roƙon ka bani badira raƙumi daya a taballa gobi fi safar wanda zan kai wajen kiran bulaguro na zan fi sakari akwai da gaban don girman wannan ubangijin da maka wannan faƙala al'uku kasira ta kai abun nan abun gaskiya yoni ne da yawa muna da muna da mabaka tuba ta yawa na zan iya kai ma haƙƙi suna da yawa kan mu faqal sai shi wannan malaika ya ce mana bawa Allah ka anni a'rifuka alam takun abras ya qadruka an-nas faqiran fa ataka Allah yace ba mu Allah kamar na san ka ada ko kamar na san ka ada ba kai bane ba da kuskure ne albanas ana kyamarka Allah ya baka ya baka wannan dukiya kan talaka da baka dukiya ba kai bane ba ya ce ka waye ni innama waristu hadar mal kabir an akali a wannan dukiya da gani gado uwaye ka kanu gado wani muka yi gado mai uwaye ka kanu haka da mu da mai an da mai dukiya ne gina arziki da mu da mu gina arziki ne uwaye ka kanu da mu gina masu kudi waye ka tsara mai kaje mu da ya mutu ko ina kan bada babu muraqaba ya mace Allah ya gare shi sai kun bai ba shi da man duke garin ta bi sama da malaika ne zo mishi yace inna ma wajhu hadal mal kabira na kabira auren duke na gare ta daga uwaye kakannu tun da makan da gidan baka yake fa qal sai malaika yace mishi in kunta kadiban fasayyar fasayyaraka Allah ila ma an har kayya kake ba haka bane to Allah ne da kai da kake an gane shi shi ke da ci jaraba ya gama yawo a yan gama kwadam an kare da za a kare zamanin kutu da an kare da shi wata lakara fi surati wa hayati yanzu wani malayaka ya ci gaba ya je wajen mai tuta ta kora mai kora shi mai jami da mai kora ga wanda shi jami shaka shi faƙar faƙar da hulisun ma ƙarin hada inda ya gama wancan bawan allah mutum ne ce bawan allah ce ni mutum ne miskini ina cikin tahiya ba guduri ka taimaka mu ka adaba mu zana samun guduri shi mai warar da alai mutum marar da hada shi mai ce ni a yace mai ya ce min ayi abin ya da yawa gaskiya dai mai roƙon saniya ta haba haƙoƙin suna da yawa kamar na zan iya baka saniya ya ce ba kai ɗan ba da kake da gashi mara kyau Allah ya baka gashi mai kyau ya baka la'iya ya baka dukiya ya ce aaa shi ma da wani dukiyar uwaye a kanu gadon gadon da muka ya ce to kai ma shi ma annabi ya ce mishi in kunta ka zai ba kun haƙƙari ya kake fasayyara kallahu lamakon Allah mai da kai da kake kaga shi ma dai mai kora da ci jarraba ba wata a ma fi surati yanzu aka zo mana makawo shi ne ci jarrabawa fi surati yi wa yati yazo shi ma bazan makawo kuma da sura shi komi amma makawo inda da shi ke ada fa qala ce mutar rajulun miskin wa bin sabil in qata'at bi al hibab fi safar yace ba mu Allah ce ni mutun ne mutalaka mi garman gari dan bulaguro hanyoyi bulaguro guzuri ya yanke a bulaguro na fala balaga ni ne mun la billah sun muka ayan bani da mun zuwa gida kire a taimakon Allah kuma ka taimaka mini as'aluka bin ladhi radda alayka basara shatan ataballagu biha fi safari ina roƙonka dan girman wanda ya bido maka idanka ina roƙa bani dabba guda karama guda ko zaka kai mun guziri na kai ni gida kuma abin da ke roƙo a wajenka sai ya ce qad kuntu a'ama faradar lahu laye basari lalle ita ni makaho ne Allah mai domin gani na haka ne tabbas ita fakul mashid wada mashid ga sunan ka zaɓa abin da ya maka ka ɗauki abin da suka ba abin da ke su ga sunan ya ba shi kuzuri ko mai kwasa Allah ya gode ma Allah Allah ta Allah mishi ya godiya ga Allah ya ce haka da ke Allah ba shi ya mana ga shi nan ka zaɓa abin da ka so ka ɗauki abin da ka so ka ba abin da ke so ya ce fa wallahi na rufe da Allah la ajhalu la ajhalu kan yau bi shay akan saurin da azawjal yace na rufe da Allah a yau duk abin da ka dauka dan Allah zan ba zan maka musu ba duk abin da ka dauka zan ba maka bana bana ci abin da ba na rufe da Allah duk abin da ka dauka a yau kace naka ne to wallahi ba zai musu ba zan bar mashi mai zama da rantsuwa da Allah fa qala ce mishi sai anan sai malaka ce mishi amsik malaka فإنما ابتليتم فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك yace a yace ba mu Allah rike dukiyarka banda bukatarka da mu ابتليتم da dama an jarrabe ku ne ku uku ne aka jarraba Allah kai Allah ya yarda da kai ya yi fushi da dan uwanka guda biyu da aka jarrabe ku tare nan me nan aya ko muraqaba wannan makamin bai mance ba da Allah kaga masu wancan sun masu amma har ma daga jama su duke abubuwa daga gano a ƙarya da ƙarya ne ji suke san Allah ganin su daman jarbatin Allah shi da nin kawar wayar ce a mutum din zai yi tsoron Allah kuma Allah kuma ya sa abin da ke ciki kaka ce Allah ya gafala wannan shine abin da yake wannan ruwaya sai abu ya ala shadda in wadona wani abu ne wai yawa kana ga wasu kaka ce wasu kai tsawa kana a Allah na ma ba wa jarba yanda su ya kai ma yanda Allah zai maka gaban ba irin wannan ba kada ka ce Allah ya gafala abinda kai dan ka kauna kana kai ga kai kai da ki godiya ga Allah kai wannan bai dace ba to Allah ya san ya san amma an abi ya ala shaddad bin aus radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kays من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وقال حديث حسن abin da ke ruwayar ta abu ya'ala shaddad bin ausu yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkayis mai wayo mutum mai wayo shi a kai su ta ana nasarar tambaya yar su da ayin lasu aka yi su ko yar su da yar su da waye yawa wasu mutane da ka ce musu a kasarar da mutu zikirar a kasarar da mutu zikirar wa asar da nima ba da mutu suke dada ta wani tambaya yar su da waye yawa wasu mutane ya ce wanda ya yawan tuna mutuwa kuma ya yi yawan kyakkyawar tattali bayan mutuwa shi kowa wanda ruwa ta inganta amma wani ba ta inganta ba wannan hadisi yana da matsala wajen inganci amma dai ma'anar abin da ke ma'anar hadisin cewa alkais wanda yake mai wayo man dana nafsahu wanda ya ya binciki kanshi ya ba kanshi sabi abin da yake diba abin da yake daidai da ba daidai ba kuma kanshi sabi wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki dan abin da yake bayan mutuwa wannan shi ne wayo wannan abu amma shi abin da wanda wanda yake ma'ana shi yana ma'ana mai kyau wal ajid wanda yake gajiyayye wawa ko rago man ataba nafsahu hawa wanda ya biya ma ran shi bukatar shi yayi abin da ya mai dadi yayi abin da yake jin yake so a duniya kuma wa tamanna ala lil amani kuma yake guri a wajen Allah ka san amma Allah ba ta kuma aljanna kai abin da kika dama mun fata lafiya a wajen Allah kana kowata shi ma na hadisi hadisi na gaba to hadisai biyu da suka sauran matsaya ba matsala kuma matsaya na kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته